الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله من أقول ما الله تبارك وتعالى ليبام إيكون داوة دنشي قبل أن كراتون للتافن سيه البخاري muna fata Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara za mu tashi sabon kitabu
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صلاة الخوف كتاب الخوف mu yace mana littafin da ke magana akan sallar tsoro sallar da ake yi a wajen yaƙi lokacin da ake cikin hali na firgici da tsoro to ya ake yin sallah ana yin ta irin yadda ake yi cikin natsuwa halin natsuwa ko halin zaman gida ko halin zaman lahiya haka ake yin ta ko a wajen tsoro to shine yake magana sai mai kitabu kamar yadda ya saba imamul bukhari in zai sabon kitabu sai ya fara shi da bismillahir rahmanir rahim ko kuma bismillahir rahmanir rahim kitabu kaza to sai ce abwabu salatil khawfi wa qaulillahi ta'ala ko abwabu salatil khawfi babu ba saboda salatul khawfin babu ba gare ta da ba babu ɗaya bane a karkashin wannan kitabu din to
na wa qaulillahi ta'ala وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وليأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم عذى من مطر أو كنتم مرضى أن تبعوا أسلحتكم وخذوا هجركم إن الله عد للكافرين عذابا مهينا
أبواب صلاة الخوف wannan babu ba kenan na sallar tsoro wa qaulin lahi ta'ala da zancen Allah tabaraka wa ta'ala da yace insha Allah tabaraka wa ta'ala da yace wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وليأتي ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتئتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا سدركم إن الله عد للكافرين عذابا مهينا wannan babu baki nan na sallar khaufi salatul khaufi sallar tsoro da kuma bayani akan zancen Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa dama can Imam Bukhari yakan kawo wata in zai bude babi yakan buɗe shi da wata aya da ke da alaƙa da babin ba kasawai yakan yi haka ba amma yakan yi wasu lokuta to kamar wannan salatul khawfi da yake hukuncinta ya taho kai tsaye cikin alkur'ani to sai ya fara da ayoyin alkur'ani waɗanda suke magana akan wannan salatul khawfi to shine yace da zance da faɗa Allah tabaraka wa ta'ala da yace wa idza daraftum fil ardi idan kun yi tafiya fil ardi a cikin ƙasa darabtum din nan ai safartum kun yi tafiya falaisa alaikum junahun babu laifi gare ku an taqsuru min as-salati ku takaita sallah yanzu an wannan farkon aya yayi bayanin za a yi kasurun tafiya za a yi kasurun tafiya ma'ana mai raka'a hudu ta koma raka'a wato biyu ruba'iya ta koma raka'a biyu shine falaisa alaikum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum am yafsilakum alladhina kafaru amma sai aka ginda sharadi aka ce in kun ji tsoron kafirai za su fitinance ku da kawo muku hari kaga tafiyar sai aka dangana ta da yaƙi wannan kenan sai ta zama salatul khawfi ce salatul khawfi ne innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina sanadai kafirai sun zamo wato makiya ne gare ku masu mabayyana kiyayya ma'ana masu bayyana kiyayya su gare ku sai aka ce wa idza kunta fihim فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم to ga yadda siga ta salatul khawfin za ta kasance kaga can an faɗi dai Allah tabaraka ta'ala ya faɗa muku ga yadda za ku yi in ta kama a lokacin tsoro ruba'iya ta koma mai raka'a biyu to kuma ga siga yadda za a yi sallar ita kanta wa idza kunta fihim ya rasulullahi idan ka zamo fihim a cikin su fa aqamta lahum as-salata ka tsai da sallah tare da su faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak ta'ifatun wata jama'a min ma'aka waɗanda suke tare da kai faltaqum su tsaya waɗanda suke tare da kai faltaqum su tsaya wal ya'khudhu aslihatahum su riƙa makamansu daga cikin waɗanda suke tare da kai sai a samu wasu a ware wasu ba'ifa wata jama'a daban su su rika makamansu fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum watan idan waɗannan sun yi sujada ya zamo suna bayan ku suna ba ku kariya suna ba ku kariya yadda makiya ba za su taho su mame ku ba su yi muku abke ba ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا طائفة أخرى وتجمع الدبن ولتأتي إتكم تزيكي لم يصلوا إن بس يصلى با توسته فليصلوا معك سيصلى تاردك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وسلم وليأخذوا حذرهم أما فا سيكفى كفى سرقي حذرهم سونسو سرقي سونسو wa aslihatahum kuma su riƙe makamansu suna riƙe da makamansu kuma suna suna sallan nan kuma suna sauna suna ta, suna suna suna kaffa kaffa ma'ana shine sauna kad ma'ana su zamu a fadake kada su rabkana su zamu a fadake wa aslihatahum kuma su riƙe makamansu domin waddal ladina kafaru waɗannan da suka kafirce suna gurin lautar fuluna an aslihatikum da a ce za ku rafkana gabarin makamanku wa amfiyatikum da kuma kayan amfaninku fa yamiluna alaikum mailatan wahidatan domin su yi muku mailatan juyowa wahidatan kwab daya ma'ana su yi muku juyowa guda su gama da ku shine manufarsu domin dalilin sauka wannan aya kamar yadda malaman tafsiri sun kawo wannan al-imamu daruqutni ya ruwaita takan ibnu watan daga abi ayyashin az-zuraqi abi ayyashin az-zuraqi yace mun zamo tare da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a Usman to a lokacin nan sai mushrikai suka fuskance mu da mushrikai suka fuskance mu cikin su akwai Khalid ibn al-Walid lokacin da bai musulunta ba Khalid ibn al-Walid bai musulunta ba a lokacin suna tsakanin mu da al-qibla sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam yayi sallah da mu sallaci a zuhur sai suka ce qad kanu ala halin suka ce ai suna cikin wani hali law asabna girratuhum da za mu yi amfani da wannan dama kawai mu musu abke mu mamaye su ba shiri mu musu abke mu mamaye su ba shiri qala yace thumma qalu sannan sai suka ce to ai babu damuwa in waka ta kuce akwai wata sallah na nan tahi tafi alaihim salatun hiya ahabbu ilaihim min abna'ihim wa anfusihim sun fi son tafiye da ƴaƴansu sun fi son tafiye da kawunansu sai mala'ika jibril ya sauka da wannan aya yace to ga shirin da suka yi sun haƙe ku sai la'asar ta yi sun ga azhar ɗin da aka yi wata dama ce da za su samu wata dama ce da za su samu saboda haka sai mala'ika jibril ya sauka da wannan aya tsakanin azhar da la'asar yace idan kun tafihim fa aqamta lahumus salata hayya zuwa ƙarshe ya ambaci wannan hadisi ya ambaci wannan hadisi kaga wannan sai tabbatar da anna salata la tasqutu bi uzri bi uzri safar watan tafiya dan sallah ba ta faduwa saboda tafiya sallah ba ta faduwa saboda uzuri na jihadi sallah ba ta faduwa saboda yaki duka don ga irin yadda ma aka tsara za a yi sallar in ta kama wajen yaki to ga yadda za a yi iyaka dai an yi rangwame mai raka a hudu kaga za ta koma raka a biyu mai raka hudu za ta koma raka a biyu kuma ga yadda aka kakkasa a yi sallar fala wala junaha alaikum in kana bikum azan min matsarin babu laifi gare ku in kana bikum azan in wata illa ta zamo gare ku min matsarin hukuntun marza ko dai ga ga matsala ta ruwa ana cikin ruwa ne hukuntun marza ko kuma kun zamo ba ku da lafiya an tadau aslihatakum ku aji aslihatakum makamanku wa khudhu hidrakum amma dai ku riƙi saunakku mana ku kaffa kaffa inna allaha adda lil kafirin azaban muhina Allah tabaraka wa ta'ala ya ya ya tanaji azaban wata azaba muhinan wadda take mai ma'abucin wulakanci lil kafirin da kafirai
حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال سألته عن هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف قال خبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقام طائفة معه تصلي وعظم طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم صرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سألته هل صلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعني صلاة الخوف قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله تعالى وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين wannan hadisi abul yamani ya zantar da mu qala akhbarana shu'aib yace shu'aib ya zantar da mu an zuhri ya karbo daga muhammad ibn shahab az-zuhri qala yace sa'altuhu in ji shi shu'aib shike da qala qala yace sa'altuhu na tambayi muhammad ibn muslim ibn shahab az-zuhri qala yace hal salla hal salla nabi sallallahu alaihi wasallam shin manzo Allah sallallahu ta'ala sallam ya sallaci salatal khawfi sallat tsoro قال يجي أخبرني سالم يجي للي سالم بن عبد الله يا بني لاباري أن عبد الله بن عمر سنجي عبد الله بن عمر radiyallahu ta'ala anhuma ya dalla tabbata gare su qala ya ce gazautu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qibala najdin jahannan najdu wajejan najdu fawa zainal aduwa sai muka dauranci makiya muka yi dab da su muka daurance su fasafafna lahum muka yi sahu sahu lahum saboda tunkarar su faqama rasulullahi sallallahu ta'ala sallam yusalli lana sai manzo Allah sallallahu sallam ya tsaya yana yin sallah gare mu ma'ana yana mana limanci faqama da'ifatun ma'ahu sai wata jama'a suka tsayu ma'ahu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa aqbalat da'ifatun 'ala al-'aduwi na'am qamat faqamat da'ifatun ma'ahu tusalli sai da wata jama'a suka tsayu suna sallah ma'ahu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa aqbalat da'ifatun 'ala al-'aduwi sai wata jama'a kuma suka fuskanci makiya kaga sun ba masu sallah kariya sun fuskanci makiya sun ba masu sallan nan kariya وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ruku'u tare da jama'ar da yake da tare da su wa sajada sajdataini kuma yayi sujada sujadu biyu kaga raka'a guda ta cika cicicip to su yayi da tsa'ifa ta farko sun man sarafu sannan sai suka juya makana da'ifatin lati lam tusalli suka tsaya matsayin waɗancan kamar sun canje su waɗancan da ba da su aka sallaci wannan raka'a ba sai waɗannan da aka sallaci raka'a da tare da su sai suka koma suka je suka tsaya matsayin waɗancan su ma su tsare su tare makiya faja'u sai waɗancan da ba a yi sallar da su ba sai suka taho su kuma faraka rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi sallam bihim raka'atan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci raka'a ɗaya tare da su wasajada sajdatayni ya sujada sujadu biyu ma'ana kaga ya ruku'u tare da su kuma ya sujada sujadu biyu kaga ma'ana raka'a guda ta cika kaga yayi raka'a guda tare da su suma summa sallama sannan sai ya sallama faqama kullu wahidin minhum kowace daga cikin su jama'a daga cikin su kowa ya tashi faraka li nafsihi raka'atan yaci ko raka'a ɗaya li nafsihi ga kansa wasajada sajdataini yayi sujada sujadu biyu ma'ana yayi ruku'u yayi sujada shine cikin raka'a guda kenan yayi raka'a guda cicicci kowa ya ci ko raka'a daya da ruku'unta da sujudunta guda biyu to kaji sifar irin sigar da daga cikin sigogi domin ita salatul khawfi tana da watan sigogi da yawa tana da sigogi da yawa waɗanda sigogin nan duka an ruwaito yadda ake yin salatul khawfi din nan tana da ashkal ma'ana kalolin yadda aka ruwaito ana yin ta wasu ce ta kai siga shidda wasu ce ta kai siga goma sha har goma sha shidda wasu sun faɗi sigogin yadda ake salatul khawfi don haka wannan saɓani na abin da aka ruwaito tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salatul khawfin nan ya fi sau goma to sai aka ruwaito kalolin sallar salatul khawfi din nan daban-daban wani yadda zai ruwaito sigata daban wani yadda zai ruwaito sigata daban don haka malamai suke da sabani a cikin wato yadda salatul khawfi kamar da ibnu abdul bar ya kawo a cikin at-tamhid yace an ruwaita daga annabi sallallahu alaihi wasallam salatul khawfi wujuhun kathira huskoki waɗanda suke masu yawa amma ya ambaci shidda sun yi ƙarfi ya ambaci huskoki shida na huskokin yadda ake salatul khawfi kuma kowace sai ya faɗi ga hadisin da shine dalilinta waɗanda suka tafi akan ga yadda ake salatul khawfi sun kafa hujja ne da hadisin wani daga cikin sahabbai domin shi ga yadda ya ruwaito annabi sallallahu ta'ala sallam ya yi salatul khawfi sannan ya tafi wato nau'i na biyu kaman kaman kaman fuska ta farko ma dalla alai hadisi ibn umar hadisin abdullah ibn umar wanda ibn al-imam al-auza'i da imam ashab sun tafi akan ga yadda ake salatul khawfi da dalilin hadisin Abdullah bin Umar wanda shine Abu Hanifa ya tafi akan shi da da sabansa sannan fuska ta biyu hadisin Salih ibn Khawatin daga Sahal ibn Abi Hasma wanda shi wannan hadisi na Salih ibn Khawatin shine wanda Imam Malik ya tafi akan shi akan siga Imam Malik na ma siga yadda ake zatul khawfi ya dogara da hadisin Salih ibn Khawatin da Imam Shafi'i da Imam Ahmad da Abu Thawri duk sun dogara da sigar salatul khawfi akan hadisin watan Salih ibn Khawatin magana huska ta uku hadisin Abdullah ibn Mas'ud wanda Abu Hanifa shi ma ya tafi akan shi da sabbansa in ba Abu Yusufa ba daga cikin almajirai ko sahabba Abu Hanifa Abu Yusufa kadai ne yawa rubi tafi akan wannan ra'ayin ba magana ta hudu ko huska ta hudu hadisin Abi Ayyash Abi Ayyash wannan da muka karanta a cikin sababu nuzuli hadhihi al-aya dalilin saukar wannan aya dake magana akan salatul khawfi wanda imamu at-tabarani ya ruwaye shi da ad-darqutni nake son ce al-imamu ad-darqutni ya ruwaye shi wannan hadisi na abi ayyash az-zurqi wanda ibnu abi layla da sufyan ath-thawri duk sun tafi akan wannan sannan huska ta biyar hadisin huzaifa huzaifa ibn al-yamani wanda sufyan ath-thawri shi ma ya tafi akan shi sannan watan huska ta shida hadisin abubakra abubakra wanda annahu salla bi kulli da'ifatin rak'atayn yace manzo Allah sallallahu alaihi ya sallaci raka'a biyu da kowace jama'a kaji abin da yace Hassan al-Bisri yana fatawa da wannan kowanne kowace da'ifa manzo Allah sallallahu alaihi ya sallaci raka'a biyu tare da su haka al-Imam Muzani daga Imam Shafi'i أنه لو صلى في الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم كان جائزا shi ma ya tafi akan wannan da mutum zai watan zai salla imami zai salla da jama'a farko ya sallaci raka'a biyu jama'a ta biyu ya sallaci raka'a biyu da su yace kana jaizan ya zama halal to akwai dai maganganu da yawa wasu sun ce ma sigogin sun kai wajen goma sha goma sha shidda wajen siga siga kalan watan yadda ake sanar su kofin nan ya kai siga goma sha shida sannan kuma yana daga cikin abin da ake fa'idanta watan a cikin wannan hadisi bancin an fa'idantu da ita salatul kofin siga ta ya ake yinta kaga dai hadisi ya nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci raka'a daya da jama'ar farko suka juya suka koma su yi gadi su tsare makiya su tare makiya su ba sahabbai kariya su waɗanda suka yi sallar raka'a daidai nan to sannan waɗancan da ba su yi sallar ba sannan suka taho su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci raka'a daidai tare su wannan salatul khawfi sai ta zamo watan malamai na da sabani akan ta wasu na ganin salatul khawfi wannan siga to ta keɓanci annabi ne sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar kowa bane saboda haka sai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ne aka ce yayi sallah shine limami amma da jama'a biyu ya sallaci waɗannan rabin sallah su cika ma kansu ya sallaci waɗannan rabin sallah su cika ma kansu annabi sallallahu alaihi wasallam ne kadai saboda ni aya ta ce wa idza kunta fihim wa aqamta lahumus salata to suka ce don haka babu wani badali babu wani wanda zai zama badali musaya maimakon annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shi ma ya dauki wannan hukunci sai annabi sallallahu alaihi wasallam naka wasu suke ganin in an zo yaki a kasa imami babban komanda sai ya raba in ya raba sai ya ce to kai wane ka sallace su ka sallace su bayan mun gama in sun gama sannan su kuma sai su yi sallar su amma duk dai za su ba su kariya ne amma kaga ba imami guda bane zai sallah da da'ifa sai ne ko to da haka suka ce ga yadda za a yi wannan ya keɓanci zamanin annabi ne sallallahu ta'ala sallam sannan kuma wannan yana daga cikin abin da yake da saɓani suka ce to wannan salatul khawfi aka ce don haka ita kadai ke da wannan hukunci na kaso amma yanzu saboda an ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru in kun ji tsoro to yanzu ana zaune lafiya fa in ana zanna lafiya fa to sai wasu suka ce ko ana zanna lafiya ai sunna ta tabbatar da haka in aya ba tabbata ita aya ta yi taqyidi in khiftum sai akwai tsoro to shi ko salatul qasr na tafiya to daga sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam aka same shi da haka duk abinda alqur'ani zai bayar na hukunci sunnan ma za ta bayar na hukunci domin sunnar tana bayanin alqur'ani ne da haka wani ya tambayi sinna umar ya ce ni ma yadda kai din nan ya ce to gashi sallar sallar kasur an gindaya mata sharɗi in shifto to yanzu in muna ga muna yanzu muna zaman lafiya menene dalilin ta sai shi mai tambaya yana ganin kamar yanzu babu dalilin yin kasur saboda mi saboda zanna ake lafiya ba yaƙi bane tafiyar ba ta yaƙi bace sai sai na umar ya ce yadda kai wannan tambaya na mu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wata kyauta ce Allah ya ba ku don haka ku karbi kyautar ubangiji ita kasur wata kyauta ce ta Allah tabaraka wataala ya ba ku don haka sai ku karbi wannan kyautar da Allah tabaraka wataala ya ba ku to don haka sunna ce ta tabbatar da watan ita kasur sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta tabbatar da wannan sallah ta kasur na'am نعم نعم sun cika suka sallame eh kowanne ya cika sannan sun cika suka sallame eh ai yadda kaga malikiya sun yi bayanin shi to shine yafi karfi ita ce siga da malikiya suka tafi akai in sun yi in ya raka a ɗaya tare da su an fahimta zai tashi tsaye ga ta biyu in ta tsaye sai ya tsaya in ya tsaya sai su cika ma kansu in suka cika ma kansu an fahimta suka sallame to sannan wannan jama'ar ta taho sai ya tallaci raka'a ta ɗaya tare da su to nan ana magana to zai jira su su ciko ɗaya ɗinsu wadda aka yi farko ba tare da su ba ko kuwa yanzu na iya sallamewa kamar su hukuncin masu bukai suke shi ma sai aka yi sabani ka san musbuki liman ya riga shi misali a sallar asuba an yi raka'a ɗaya ba tare da shi ba in liman yayi ta biyu haka ya ƙara sallah ko to shi musbuki wanda aka yi ba aka fara ba da shi ba aka ga an biyo shi raka'a ɗaya ko ta ka ga nan ba a cewa sai liman kai ya ce assalamu alaikum sai musbuki ne ya tashi ya ci ko sallah sannan ya ce assalamu alaikum kaga liman ba zai biya musbuki shi ba don haka suka ce to kamar masbuki ne kawai sai limai ce assalamu alaikum sauran jama'a wannan ta'ifa ta biyu sai su cika sallar su in suka cika sallar su su yi sallama su ma wasu suka ce a'a zai jira su in ya jira su su karo in suka karo raka'a suka ciko raka'a ɗayar da aka bi su sai ce assalamu alaikum sai su ce assalamu alaikum da sallama shi shi ma akwai sabani nan gurin amma kowace sai ta cika raka'a ɗaya ɗin domin kasur ce za su yi
babu salatil khawfi rijalan wa rukbanan rajulun qa'im babu salatil khawfi rijalan wa rukbanan rajulun qa'imun babu salatil khawfi wannan babi kenan na sallar tsoro rijalan watan ana ƙasa matahiya ƙasa warukbanan ana ciki ana kan dabba ana sallah tsoron ya kai tsoro yadda an rincaɓe ba a iya raba wata ɗa'ifa a ce ga waga jama'a a yi don an hargitse da kafiran da musulmin don an hargitse don haka sallah dai bata faɗi ba za a yi sallah ana tafiya ‘yan ƙasa ne mayaƙa ne waɗanda ke yaƙi ƙasa za su yi sallah da kuma sarkakofin da za a yi sannan kuma waɗanda suke kan dabba ne abin hawa su ma za su yi sallar a kan abin hawa to wannan shi ne yake magana saboda tsoron ya tsanani yadda ba a iya ma rabawa an cakuɗe za ka sai ce rajulun ƙa'in imam bukhari yakan yi irin wannan tambihi in a cikin tarjama ya zo da wani abin da yake ganin yana da wani kulli yana da dan wata wahala fahimta to bari ya fito da abin rijalan dincin da yace ba da rukubanan dincin da yace shine yake son yi bayani anan sai ce rajulun qa'imun rajulun qa'imun rijalan fa ba jam'u rajulin nike nufi ba jam'u rajulin kaga rajulu rijalu rajilu rijalu shi ma duk jam'in su guda don kada a yi wahamin yana nufin rijalu mazaje ba mazaje yake nufi ba rijalu matafiya ƙasa ya tuka rijalan wa ala kulli damir ya tuka rijal rijal alladhi yamshi ala rijli wanda ka tafiya a bisa kawahun shine shine rajilu to jam'in shi rijalu shi ma wancan rajulu namiji jam'in shi shi ma rijalu to da haka sai yayi fakkin rijalan din can da ya gabata a cikin tarjama to ga har rijalan din da yake nufi eh jam'in rajilu yake nufi
حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال نعم حدثني ابي قال مم.
حدثنا ابن جريج جريج مم.
عن موسى بن عقبه مم.
عن نافع عن ابن عمر نحوا من قول مجاهد إذا ابتدأ قياما وزاده عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا.
حدثنا سيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحوا من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله تعالى وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا wannan hadisi sai ibn yahya ibn sa'id al-qurashi ya zantar da mu qala yace haddathani abi yace babana ya zantar da ni qala haddathana ibn jurayj yace ibn jurayj shine abdul malik ibn jurayj ya zantar da mu an musa ibn uqba ya karbo daga musa ibn uqba annafi'in ya karbo daga nafi' an ibn umar ya karbo daga ibn umara nahwan min qawli mujahid kwatan kwatain zancen mujahid irin wancan da ya gabata cewa idan ikhtalatu qiyaman in sun cakuɗe da kafirai da musulmi shine ma'anar ikhtalatu ba ana nufin sahu sahu na musulmi ya cakuɗe ba a ya kai ga yakin yarin caɓe an cakuɗe da musulmi da kafirai to duk da haka a cikin wannan hali dai sallah ba ta faɗi ba ana yaƙi amma ana sallah ana magana ana sallah ana tafiya ana sallah ana sara ana sallah duka ana iya yi Eh, duk an halatta haka nan za ka iya magana kana cikin sallar sai ka ga wani kafir ya lallaɓo mu musulmi sai ka ce wane ga kafiri nan dama da kai don haka ka yi hatara ga kafirin dama da kai ka ci gaba da sallar kuma Ya halatta. ana sara ana sallah Mm, kamar yadda ya kawo shi a cikin littattafin fuqaha yace idza qatal qiyaman wa zada ibn umar sai riwaya abdullahi ibn umar ta ƙara anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yaji daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce wa in kanu akthar min zalika in sun zamo akthar min zalika falyusallu qiyaman wa rukbana in yawan ya kai haka ko kuma tsoron ya wuce haka an fahimta tsoron ya wuce haka to falyusallu qiyaman su yi sallah qiyaman a tsaye suna a tsaye suna sallah wa rukbanan ma'ana akan abin nan din su dugarigan su kafafun su rajiran din kenan an fahimta zaka ce kiyaman ai kaga wanda yake tsaye yana tsaye ne akan kafafun shi don da kaji kaji an ce qa'imu yana tsaye to yana tsaye ne ala rijlai a bisa kafafun shi zaka sai ce fa in kanu akthara min zalika falyusallu qiyaman su yi sallah a tsaye wa rukbanan kuma su yi sallah a suna mahaya in kan dabba suke ko doki ko raƙumi ko wani abu naƙi to suna kan shi suna sallah suna kan shi suna sallah